الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو يومنا لهدي wato 22 ga watan hudu hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 12 ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2025 a cikin tafsirin mu da muke gabatarwa na mako mako duran lahadi kenan idan Allah ya ba mu iko da dama a satin da ya gabata ko mu ce lahari da ta gabata a cikin suratu yunus mun karanta aya ta talatin zuwa ta talatin da ɗai mun fara bayani aya ta talatin da ɗai zuwa ta talatin da biyu a shafi na ɗari biyu da goma sha biyu sai lokaci mun halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoma mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce fa zalikumullahu rabbukumul haqq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون
na'am to kamar yadda muka sani muna dan tabo waɗansu matsaloli na zamani alqadaya almu'asira game da abin da ya shafi zakka kafin mu fara karatu wanda kuma mun tattauna a mabhasin da muke a cikinsa shine shin ya halatta a yi kasuwanci ko a haɓaka dukiya ta zakka mun kama ganganun malamai mabhasi na biyu mun faɗi cewa takalifu sismari amwalin zakka shin abinda takalif ya ce takalif kamar daukan nauyin haɓaka dukiyar da mi za a biya gwamnati za ta biya da dukiyar al'umma ko ko a'a dai cikin dukiyar za a biya su in gwamnati ta biya su da dukiyar al'umma ba za su ɗiba cikin wancan ba idan kuma aka samu riba ana iya a biya su cikin dukiyar amma kuma ba gwamnati ba za ta biya su ba mun yi bayanin wannan to mabhasi na uku sai zakatu mali zakatil mustasmar zakat dukiya wadda an ka haɓaka ta kuma da ta kasance ta al'umma ce misali kudin jama'a na zakka sai aka yi kamfani da su da aka yi kamfani sai shekara ta kewayo sai aka samu riba ta biliyan ɗaya misali miliyar guda ko da faransanci ko to shin wai waɗannan kuɗin suna da zakka ko ba su da zakka an gane ko idan ma hakan ta faru to sai malamai suke cewa ita dukiya ta zakka kafin a ce dukiya za a fitar mata zakka ai ana bukatar a san tawaye ko ba haka nan bane sai an san ga mai dukiyar yanzu kai da aka ce ka fitar da zakka ai an san kai ne alaji wani za ka fitar da zakka to idan dukiya ta al'umma ce yanzu kuma a ce a fitar da zakka alhali ta su ce wadda ya kamata a ba su ba a ba su ba misali tun da tana yiwa babu bukatar haka sai aka yi kamfani da ita to da haka fitar mata zaka aibai babu wani hujja ko dalili a kansa abu na biyu muna ganewa dukiyar tasu ce in ma an fitar da zakka ba za a ba ai su din ne za a ba to su kuma su kuma talakawa ne to ya za a fitar da zakka cikin dukiyar talaka ba zai yiwa ba ban sani ko mun fahimta ba ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abinda malamai sun karin jayar cewa babu wato zakka gare ta tunda da ba ba a mallake ta ba to don haka ko da an ce yanzu waɗanda za a ba su wane da wane to ai ba a ayyana su ba yanzu an bar dukiyar ta al'umma ce kenan babu zancen a fitar mata da zakka kamar yadda malamai suka yi bayani don haka waɗanda suke ganin a'a ai yanzu tun da an ce ta talakawa ce an keɓe ta za a fitar mata da zakka an gane ko suka ce dalili kuma shine wato kamar mawqufun ala muayyan ai an ce ta waɗannan mutanen ne guda takwas ta su ce to tunda asnafu waɗanda Allah ya ce a ba asnafu samaniya to kenan sai a fitar mata zakka a matsayin dukiyar su ce amma wannan magana tana da rauni kwarai da gaske ina fata an fahimci bal ma in an fitar da kuɗin ba dole ba sai a zancen zakka ta talakawa ce a raba musu dukiyar su mana wace zakka kuma za a fitarwa kaga ma karshe dai ko wanda ya ce ana fitar musu da zakka waɗanda in an fitar mu kuɗin zakka wa za a basu talakawa za a ba kaga dai alkhilaf sai ya koma kamar matsayin khilafu lafzi amma dai zance mafi inganci babu zancen zakatun da dukiyar ba ta wani ba ce ta jama'a ce ta musulmi waɗanda Allah ce a ba zakka wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da zamu tsaya akan shi in ya so gobe ko in ce sati mai zuwa mu zo cikin sauran matsalolin da suka yi saura mun fara zuwa karshe karshe daga nan kuma sai mu yi bankwana da wannan maudu'i insha Allah ta'ala kuma mu yi ishara zuwa ga wasu mawdu'ai da dalibai ya kamata su mai da hankali akan su wajen bincike cikin al-qadaya al-mu'asira domin fiqhu da musulunci shine ruhin shari'a za a yin kiyasin mas'alolin da suka zo cikin nasi da mas'alolin da ba su zo ba dan saboda a fitar da hukunce hukunce in ba haka ba sai kaga jumudi ya samu dalibin ilimi Allah ya taimake mu malam sake maimaita aya fa zalikumullahu rabbukumul haqq فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون na'am kamar yadda tafsirin mu yake gudana mun faɗi ka'idodin da muke tafiya a kansu haka ne ko ba haka ba ka'ida ta farko asbabun nuzul mu yi bayanin su mu faɗi ka'idodin da yadda ake mu'amala da su fil ghalib ko ba haka nan bane in duk sun inganta ko ko in duk su inganta ba in duk suna da alakar da ayar kai tsaye in kuma waɗansu suna ma'anar su ce suke shiga karkashin ayar duk mun yi bayanin wannan abu na biyu sai mu zo zuwa ga ilmul munasabat munasaba tsakanin aya da ayar da ta gabata ko ayoyin da suka gabata abu na uku sai mu zo zuwa ga sharhul mufradat muna amfani da tafsiri na jalalaini ko ba haka nan bane sai mu zo mu yi bayanin waɗannan kalmomi daga nan in akwai dan su hukumce hukumce kuma sai mu gabatar da su haka ne ko ba haka ba to madalla dan haka da mun ka zo fa zalikumullahu rabbukumul haqq a wancan sati da ya gabata mun yi bayanin ilmul munasaba wato a cikin littafin at-tahrir wa tanwir ibnu ashur yace al-fa'u lit-tafri'i 'ala al-inkar wannan fa'un tafri'i ne in an ce tafri'i an gane ko ma'ana magana tana da alaka ta zan kamar reshe ne na inkarin da ya gabata tambayar da an kai musu ta inkari afala tattaquna shin ba za ku ji tsoron Allah ba to fadhalikumullahu rabbukumul haqq sai yace fal far'u min jumlatil maquli kenan asalin maganar qul fadhalikumullahu rabbukumul haqq an gane ko amma saboda ana iya gane shi kuma ana iya kaddara shi ta fuskar magana shi yasa sai ba a kawo shi sai an ce fadhalikumullahu rabbukumul haqq dan an ce fa qul afala tattaquna to qul fadhalikumullahu rabbukumul haqq mun gane ko shi yasa ilmul munasabat ilimi ne mai amfani kwarai da gaske yana da kyau dalibin ilimi ya san bangarorin sa da yadda ake amfani da shi wallahu ta'ala a'lam to madalla sai mu dawo yanzu cikin abin da ya shafi fassara da mai jalalai ne ya kawo na sharhul mufradat duk da kina ganin wancan sati mun dan taba ta amma dai zamu dan ƙara ko ba haka ba a cikin asbabun nuzul kuma ba wani sababun nuzul wanda kai gade shi dan haka kawai ne ce to kace sababun nuzul kuma ban ji ka kawo sababun nuzul ba fa zalikum mai jalalai ne yace alfa'ilu an gane ko ko in ce masu jalalai ne biyu ne to amma mutum guda ne zai magana tun da idu talatin ne an gane ko fa zalikum wancanin ko in ji malaman zauri alfa'il wanda ya aikata li hadhihi ashiya waɗancan abubuwa da an ka faɗa nami na arzitawa da kuma wato wanda ya mallaki abin da yake ya mallaki ji da kuma gani wanda yake fitar da mai rai daga cikin matacce ya fitar da matacce daga cikin mai rai wanda yake tafiyar da al'amuran nan an gane ko mai aikata waɗannan abubuwa shine Allahu Allah don haka lafazi na Allahu yana nuna shi kadai ya cancanta abota masa don shi kadai ya waɗannan abubuwa su da kansu sun yarda da wannan rabbukum kuma shine ubangijinku domin shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir an gane ko sannan kuma al-haqqu shine gaskiya at-thabitu tabbatacce dama kalima ta haqqa mun fada a wancan satin tana nufin mi tabbatar abu an gane ko yace to Allah ce fa ma za ba'da al-haqqi mi za a samu bayan gaskiya illa ad-dalal sai bata wato hurufun nafi muna ji da kyau harufa na nafi in kaga illa ta zo bayan su tufidu al-hasr tana nufin sha makancewa an gane ko wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul an gane ko to dan haka da ya ce ma za ba da alhaƙi an gane ko menene bayan gaskiya ai ba a samun komi bayan gaskiya ta mi illa dalal sai bata mun gane ko ya ce istifhamun istifhamu taqrir tambaya ce Allah yi amma ta tabbatarwa domin nan Allah ba yana tambaye su bane don ya jahilta Allah ya san komai da haka tambayar da Allah ya musu ba don Allah su ba ba Allah amsa bane muna ganewa shi ake ce masu alu taqrir tambaya ta tabbatarwa kamar yadda zo a cikin suratu ash-shu'ara inda fir'auna yace ma annabi Musa alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin alam nurabbika ba mu ne muka rene ka ba su'alu takrir annabi Musa ya san fir'auna ya rene shi kuma shi ba fir'auna ya san shi ya rene annabi Musa da haka tambayar da yake masa ba dan ya bashi amsa bane mun gane wannan da ke ko ai laysa ba'dahu ghayruhu ba wani bayan ghayruhu bayan bayan wani bayan waninsa an gane ko na abin da yake nuhi alhaqu za mu zo bayani game da malamai in ana nufin Allah fa ma za ba'da alhaqi mi za a samu bayan Allah wanda za a bauta ma illa dalal sai bata da zaran baka bauta ma Allah baka bata mun gane wannan to wadansu kuma suna cewa alhaqu na ana nufin gaskiya mi za a samu bayan gaskiya illa dalal sai bata bayani zai zo insha Allah ta'ala sai ya ce to faman akhta alhaqa wanda ya kauce ma الحق غكيا وهو عبادة الله شيني بوتا ما الله كنن توحيدي وقع في الضلال يا أبكى أتكن بتا نفتا أنفهم شيني يوا فأنا yanan kenan kaifa ta yaya ne ka tahi ka duba cikin littafin al-itqan fi ulumil qur'an na imam suyuti a cikin adawatu tafsiri ya kawo haruffa daban-daban kowace ma'anar da take dauka ko ka duba cikin mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari ko ka duba cikin huruful ma'ani da tafai ne aka yi qadiman wa hadisan kan ma'anar da haruffa suke dauka to fa anna daga cikin ma'ana anna kaifa ta yaya tusrafun ake juyar da ku anil imani anil ah, anil imani daga imani ma qiyamil burhan tare da ku hujja ta tsaye tun da gashi kun gani kun tabbata kun yadda da Allah shi kadai yake kaza yake kaza yake kaza yake kaza to ta yaya ake juyar da ku ai babu ta inda za ku je tun da kun san Allah shi kadai yake yin gumakan ku ba sa yin komai to kenan bai dace a ce kun bauta ma wani Allah ba ban sani ko mun fahimta ba wanda kuma ayoyi na alkur'ani kamar yadda muka faɗa suna ishara zuwa ga wannan in Allah ya bayanin tauhidul uluhiyya an gane ko to sai ya kawo tauhidul rububiyya in ya kawo tauhidul rububiyya sai ya kawo tauhidul uluhiyya ko ya fara da wannan ko ya fara da wannan ina fata ana fahimta ka wanda kuma cikin qur'ani uslubi ne wanda yake wato mai yawa kwarai da gaske akwai ayoyi daban-daban to amma yanzu tunda mun samu wannan ma'ana sai mu dan zo zuwa ga wasu mas'aloli wanda kuma imamul qurtubi a cikin tafsirin sa aljami' li ahkamil qur'an na imamul qurtubi ya kawo mas'aloli masu yawa karkashin wannan aya mas'ala ta farko ina ganin kusan mas'ala guda takwas in bambanta ba ya kawo a karkashin wannan aya mas'ala ta farko shi yasa tafsiri na imamul qurtubi in kana son kai karatu kansa an gane ko sai ka ɗauke shi tun daga bakar hannasi ko wace aya in ya kawo mas'ala sai ka lissafa adadin mas'alolin da ya kawo ɗai kenan mun ji wannan na biyu sai ka rarraba su wata mas'ala tana da alaka da fiqh wata tana da alaka da tafsiri wata tana da alaka da qira'at wata tana da alaka da usulul fiqh duk sai ka tattaro kaga idan kai haka sai ya zamanto ayar in ka zo kanta mas'ala ta farko tana bayani kan kaza mas'ala ta biyu tana bayani kan kaza kaga shikenan ka same shi sabanin da kuma irin tafsiri na imam fakhruddin razi wanda shi ma zaga ya kawo mas'aloli karkashin aya sai ka tace su in mas'ala goma ne kowace ka danganta ta zuwa ga fannin da suke da alaka da shi shi kuma tafsiri na ibnu jarir tabari shi ko yana tafiya ne akan in kana son ka gane shi galibi sai ka dauki da- wato ikhtilaf sai ga ya kawo ikhtalafa ahlut ta'wili inda ce ikhtalafa ya kawo sabanin malaman tafsiri ya kawo na qira'at ya kawo na kaza ya kawo na kaza sai ka bi shi kaga lokacin da ka sabanin sai ka tattaro magana kaza kenan akwai sabani akwai magana kaza sai ka duba ka gani shin jam ana iya hada waɗannan maganganun sai zaman to ikhtilafu tanawwu ko ko in ba a iya hada su sai zaman to mi ikhtilafu tadad sai kai at-tarjih ma ad-dalil ya kawo matsala sun kai matsala 900 in ban manta ba da wani abu ikhtalafa ikhtalafa ikhtalafa duka kwashe su ka take karatu ka bincike Allah ya kyauta almuhim imam al-qurtubi yace fihi samani samanu masail akwai matsaloli samani masail an gane ko akwai samanu masail akwai matsala guda takwas nawa takwas inji imam al-qurtubi yace da Allah ya ce fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dhalal an gane ko ya ce matsala ta wato wadda za a ɗauka eh shi ne cewa za sila ai ma ba da ibadatin lahil haƙi idan turikat ibadatahu illa dhala za ya ce sila kamar an ƙara ta ne don ta'akidin ma'ana waɗansu malamai suna ɗaukar za ma daban ita ce mubtada za ita ce matsayin khabar wasu ce a'a ma za gaba ɗai ita ce wato mubtada abinda zai biyo shine khabar to amma imam al-qurtubi ana sai ce zadin kawai matsayin sila ce an ƙara ta ne amma littakidi kenan ma sai ta zamanto lafiya mun gane wannan ko to kaji abin da ya kawo yace sai imam al-qurtubi yake cewa kenan fa madha ba'da al-haqqi illa ad-dhalal yace fa hadha fil imani wannan ta zo ne a cikin imani wal kufri da kafirci laisa fil a'mal amma ba cikin ayyuka ba in tabe ma'ana da an ka ce fa ma za ba'd al haqqi illa ad nan wata mas'ala ce shin kishiyar gaskiya nawa ne ana iya samun gaskiya ta zamanto daya biyu ta samu kishiya ko ko a gaskiya guda ce kishiya guda ce yace to nan malamai sun ka ce fil imani wal kufra ake nufi domin gaskiya a cikin abin da yake aiki ana iya samun gaskiya fiye da daya misali idan muka zo zuwa ga ayyuka abu eh an ka zo hukumce hukumce guda biyar na fiqh akwai wajibi abinda Allah ya wajabtawa kaga gaskiya ne haka ne ko ba ka ba akwai mustahabbi an so ka yi ko mace sunna wadanda suke cewa sunna ba wancan sunna ba kamar ah, abin da wajen mustalah da malaman hadisi sunna wajen malaman fiqh da usul abin da bai kai wajibi ba ai shi ma gaskiya ne mubah abin da shari'a ta baka dama ka yi in ka ga dama ka bari shi ma mi gaskiya ne to kishiyar su kuma akwai makruhi kaga abin da ba a so sannan kuma akwai haramu kinan nan kaga an samu gaskiya uku an samu mi abdalal guda nawa guda biyu yace to shi yasa an kace fil a'mali muna ganewa kenan in muka duba aqida da shirka su ne kishiyoyin juna ko ka yi tauhidi ko ka yi shirka amma ba a samu wani abu tsakiya amma cikin ayyuka ana iya samun sabani ba sai ko mun fahimta ba duk da yake waɗansu malamai suna ganin a'a wato ita shi abinda ba gaskiya ba yana iya samun gaskiya tana iya samun kishiya fiye da ɗaya sheikh al'allama Muhammad bin Salih al-Uthaymin yake cewa muna ji da kyau yace da Allah yace subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara wa id akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah tace mi wa bil walidayni ihsana kaga iyaye a kyautata musu sai yace to kishiyar rashin wato kishiyar rashin kyautatawa guda biyu ce kaga bai ce guda ba sai ce na farko shine ka cutar da su mutumin da zai daki iyayensa wal iyazu billah ko ya zage su kaga yayi ya cutar da su kaga wanda duddul ihsani ko ko kana da halin da zaka taimaka musu baka taimaka musu ba an gane ko kaga shi ba wannan shi ba mi shi ba kishi yani ba sani ko mun fahimta ba to kaji da abinda imamul qurtubi ya kawo abinda wallahu ta'ala a'lam yace mas'ala ta biyu malamai suka ce kala ulama'una kaji imam al-qutubi ma yana da malamai ulama'una imam al-qutubi ce suna da malamai kai kuma kana alfahari ka hito ka ce ai kai ba san da karantar da kai ba Ah, to shedan ya karantar da kai ko ya karantar da kai ba dai wahayi an an kai maza ba a turo ma mala'ika bai baka karatu to kuma kace ba san wanda ya karantar da kai ba to ga qurtubi yace qala ulama'una malaman mu sun ce subhanallah yace to hakamat hadhihi al-aya bi annahu laysa bayna al-haqqi wal batil manzilat manzilatan thalitha fi hadhihi al-mas'ala kenan babu tsakanin wani wani mataki na uku tsakanin gaskiya da ƙarya yace to amma abinda ake nufi da shi tauhidin Allah subhanahu wata'ala ba ana nufin ba ban yace banda cikin abin da ya shafi hukumce hukumce da al-ahkam kaga can ya kawo al-a'mal ko kuma yanzu ya kawo al-ahkam yace saboda malamai sun ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja dalilin da yasa aka kawo wannan ayar abinda an ka halatta a waɗansu shari'o'i sai an ka yi sai an ka an ka haramta shi a waɗansu shari'o'i sai an ka yi an ka halatta shi a waɗansu shari'o'i annabi isa ya ce wa li uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum kaga a can an haramta shi ya zan mi ya zan ba gaskiya ba an gane ko to kuma a nan wata shari'a an halatta shi kaga yace to kenan wannan bai shiga ciki shi yasa sai an kace kenan cikin tauhidi ake zance muna fata ina fata ana fahimta ta sai yace wa zalika bi khilafil furu' kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al halalu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat ko ba haka nan bane kaga halat da haram kuma akwai mi wani abu tsaka tsakiya mushtabihat amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan mushtabihatikin to sun yi kusanci zuwa ga mi zuwa ga haramu don mi don yace faman ittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhat tace mi waqa'a fil haram ko ba haka nan bane kaga sai nuna akwai wani abu na uku dan haka kawai da dan qur'ani ne zaburu ma ai kaza kaza kaza kun san sun iya wannan yace mas'ala ta uku inji imamul qurtubi sabata hadisi ya tabbata an aisha daga aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin ajma'in ko ba haka nan bane wa an sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin mai takhrijin wannan ahadisi yace tarafun min hadithin rawahu al-bukhari fi at-tahajjudi hadisi na dubu 1220 manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idan qama ila salati idan ya tashi tsayu zai salla fi jawfin layli a cikin tsakiyar dare ba cikin cikin dare ba tsakiya ngare ko kanka ce kana fassara larabci da yarenka qala sai yace Allahumma lakal hamd ko ba haka nan bane to in ya faɗi wanda yace wa fihi sai yazo antal haqq kaga Allah kai ne mi gaskiya wa wa'duka haqqun wa wa'duka al haqq kuma alƙawarin ka gaskiya ne wa qawluka al haqq kuma magana ka gaskiya ce wa liqa'uka al haqq ko ba haka nan bane kuma haduwa da kai gaskiya ne wal jannatu haqqun al janna gaskiya ce wan naru haqqun wuta gaskiya ce was sa'atu haqqun ko kiyama gaskiya ce ba agogo ba ko mantur wan nabiyuna haqqun annabawa gaskiya ne wa muhammadun haqqun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne kaga anan da yace fa ma za ba'da al haqqi illa dalal dole ya nuna maka Allah ake nufi ko tauhidi domin kaga na an samu haqqun haqqun haqqun haqqun da ba da haka ne sai mu ce to kenan duk wadanga ba gaskiya bane muna gane ko shi yasa sai ka gane abin da ake nufi da munasaba shi yasa da an ka ce antal haqqu inji imam al-qurtubi fa qawluhu antal haqq ay al-wajib al-wujud Allah wajibi ne samun shi domin in babu Allah ba za a samar da wani abu ba tunda abinda babu ba zai iya samar da wani abu ba shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wato abin nan yace asdaqu kalimatin qalaha ash-sha'ir kenan kalima mafi gaskiya wanda sha'iri ya faɗe ta kalimatu labi ala kullu shay'in ma khala Allah batil ala ku saurara kullu shay'in dukkan komi ma khala Allah ka gane an gane ko ko kace ma khala Allah kamar da shafi idi ko ma khala Allah kamar da harful istithna ko ba haka nan bane kadiba cikin nahwu akwai huru akwai abubuwan da suna koma harfa kuma suna koma mi suna koma wa fi'ili kadiba cikin alfiya sharh na ibnu aqil to duk abin da ba Allah bane batilun ƙarya ne nan yana nufin dukkan abin da ba Allah ba ba wajibul wujudi bane kina Allah ya samar da shi ta wannan huska in an ce Allah haqqun kina duk abin da ba shi ba sai zaman to mi sai zaman to kishiyar sa ne ma'ana ba ba, ba wajibul wujudi bane an gane ko amma an ka ce al haqqu abin da an gaskiya to ana hankalta ma kishiyar sa dan a bayyana shi kaga an nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne tabbas Allah ya turo shi ina fata an fahimce ni mun gane ko yawwa matsala ta hudu yace muqabalatul haqqi bid dalal an gane ko a maida gaskiya ta zamanto kishiyar dalal yace urifa lugatan wa shar'an an san shi a lugha an san shi a min a shari'a ina fata an fahimce ni kenan shina daga cikin uslubi na shari'a cikin alqur'ani da sunna zaka ga wani lokaci in an ka kawo alhaqu kishi sai aka mi ad-dalal barmakon a kawo al-kadhibu an gane ko tunda in mun ka ce alhaqu kishiyarsa al-kadhib ko ba ka bane to a wani lokacin sai a kawo ad-dalal shi ko ad-dalal kishiyarsa shine mi al-huda ko ba haka nan bane to amma shari'a wani lokacin tana amfani da wannan sai ta kawo alhaqqu tana nufin bi tana nufin wato a- abin nan in ta kawo alhaqqu kishi sai ta kawo ad-dalal kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika bi anna Allah huwa alhaqqu ko ba haka ba wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil a cikin suratul hajj ko ba haka nan bane luqman kuma wa anna ma yad'una min dunihi al-batil babu huwa alaran bai har da alkur'ani ban sani ko ban fahimta ba yawwa to kaga da wannan zaka iya gane cewa wani lokaci qur'ani yana iya kawowar kishiyar alhaqu ya kawo shi albatil li yuhiqqa alhaqa wa yubtila albatila ina ba ta ana fahimta ta bai ce wa yubtila alkaziba ba shi yasa yan qur'aniyuna sun sun saki hanya da ba san usulubin qur'ani ba kaga qur'ani wani lokaci sai ya kawo abu in kana son ka san fassarar shi sai ka kalli hankalta mami kishiyarsa misali Allah subhanahu wataala ce an tadilla ihdahuma tace ni fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra kaga an tadilla in za mu fassara ta gundari sai mu ce dan kar dayan su ta bace in dayan su ta bace fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra amma da yace fa tudhakkira ta tunatar da ita sai ya nuna mana abin da ke nufi an tadilla ihdahuma in daya din ta manta guda sai ta tunatar da ita domin fa tudhakkira bai ce fa tahdiha ba shasta ce wa yas'alunaka anil mahid tace mi qul huwa adhan kaga dan qur'ani sai ce qul huwa kace shi adhan ai cuta ne kamar yadda Allah ya ce lan yadurrukum illa adha ai adhan cuta ake nufi sai mu ce to mun ji kalima ta adha tana da ma'anoni daban-daban amma bari mu kara gaba dan dama shi na daga cikin almanhaj cikin su almanhaju altajzi'i da almanhaju albatri mun yi bayanin wannan ko a a wuce gaba dai sai Allah ya ce to wala taqrabuhunna tace mi hatta ya tsohurna kan ku kusance su sai sun tsarkaka bai ce wala taqrabuhunna hatta yushfaina ba kaga da cuta yake nufi ko rashin lafiya zai ce kan ku kusance su sai sun samu lafiya in qur'ani yuna ko qur'ani baka gane ba Allah ya kyauta to abu na gaba shine cewa da Allah ce fa ma za ba'da al-haqq illa ad-dalal yace rawa Abdullah ibn Abdul Hakam an gane ko wa ashhab an malikin fi qawlihi ta'ala fa ma za ba'da al-haqq illa ad-dalal qala an gane ko kina riwaya ce wanda an kawo daga Imam Malik al-la'ibu bish-shatranj abinda Imam Malik yace akan yi fa ma za ba'da al-haqq illa ad-dalal babu abinda za a samu bayan gaskiya sai ni sai bata yace to nan abinda ake nufi da bata shine al-la'ibu bish-shatranj wan nardi wato wasa da ash-shatranj yan ce shatranj kana iya cewa dara ko ko ko 'ya'yan lido shine shatranj wan nard da kuma kayan dara duwatsu da kodagai da ake amfani da su ko ba haka nan bane to imam malik yace wannan shine ad-dala min ad-dala ya imam malik suna daga cikin bata kaga ba wai dole kuma sai waɗancan na wancan zamanin ba a a zamanin mu ma ana samun irin waɗannan tunda yanzu ta ta kala kala ta ko ba haka nan bane to amma na ana nufin wasa ma da su ba a dora kuɗi ba ma shi ba akwai matsala tunda yanzu kaga turawa sun yi ƴaƴan kati waɗanda ake amfani da su akwai dam wadda ita ba kati ba ce wadda ake juye da ita sannan kuma akwai lido bayan lido kuma akwai ƴaƴan kati kaga cikin su akwai belot akwai with american ha mi kake bi with american ah mi ne wannan wanga kaji an ce waɗanda an yi musu kafo an yi musu tcc an yi kwanse ha ba ba ka nan bane ya suna ana amfani da su kuma juye ne akwai akwai akwai tule zatu akwai san akwai tik akwai kar akwai wane ne ana kana wani hayaniya ka to dan haka dai waɗansu malamai suna ganin in ba a ɗora kuɗi ba kamar dan an yi wasa da waɗannan abubuwa ba laifi matsayin wasa ne an gane ko amma waɗansu malamai sun kace idan ya zamanto eh, a mas'ala ta shidda sai imam al-qurtubi yace ikhtalafa al-ulama fi jawaz al-la'ib bi shatranj wa ghayrihi idza lam yakun ala wajhi al-qimar in ba aza kudi ba kenan in bai zanta ta ba yace to amma malamai sun tafi cewa idan mazhaban imam malik da jamhurul fuqaha sun tafi cewa idan bai yi ta- ba a tsora kuɗi ba shine wato mallam yuqamir wala iba ma ahlihi kuma yayi da iyalansa fi baitihi mustatiran bihi marratan fi shahri aw al'am so guda mutun yayi da mata tai ko da ƴaƴan shi yace to la yutla'u alaihi ba a san ba a ganin shi kinan ba a san ya aikata ba wala yu'lamu bihi annahu ma'fuun anhu suka ce can cikin gida so dai kai tare da matarka ko tare da yarka an yafi amma wa annahu in takhalla'a bihi takhalla'a kaga alkhulu shine tubewa ma'ana ɗayan abin ya bayyana ake nufi to nan malamai sun ce wasu tahara bihi saqatat muru'atuhu wa adalatu in dai an ka san gidanka ma kana wasa da matarka so da yawa kana yin belotu da ita to darajarka ta kai na fata ku ce to balantana malaman hadisi nan fiqhu na fa in malaman hadisi na ai ƙarya ka ta kai eh ana kawo ba sai a ce haza himar laysa bi shay kama haka da bane to ka gani to amma zance mafi inganci ko malaman da sun kace ba a dora kuɗi ba ko kai da iyalinka ko da abokananka akwai hatsari saboda waɗannan abubuwan mun ga masu yin su babu zancen ai sallah zancen ana belot a tsaya ai sallah ko with american wannan bai ko taso ba ko da ba aza ko dala ba sannan mutum ya rasa abin da zai yi baka baka dauko qur'ani ka koya mata ka ba sai ka dauko kati da lilo ku buga sannan balma in barikanci ya kai barikanci zaka iske mata aboki da da aboki za a bugawa ko ko wanga shiga ya so mata sai so a a zo a dora a cikin gida matar dan bariki ma ta gayyato gayu ta aza musu shayi don su yi rido shi shi na ta yana kwana su ko suna nan cikin falo salon ana buga ana ana ana- ana buga caca wai wasa ta ake yi wace irin wasa ce wannan wannan tambada ce ba wai wasa ta bace eh barikan ciwon nan hatsari ne Allah kai mu da tsari mas'ala ta bakwai Imam al-Qurtubi yace qala ulama'una malamai suka ce qat'u qut'a abinda ake nufi da annardu qita'un mamlu'atun wato wasu baraguzai ne kenan ko kuma kace abubuwa da anka sassaro qita'un min mamlu'atun min khashab al-baqs daga wani ice khashab da ake cewa al-baqs wa min 'idham al-fili da kuma haƙoran giwa ko ce kasusuwan giwa su ma ana hadawa wannan ba sai mun shiga cikin shi ba ana iya yi da karfi ana iya yi da dutsi ana iya yi da komai da haka ba sai mun shiga wajen wannan tafsiri ba duk dai abinda za a yi shi ne don wata wasa ina fata ana fahimta ta duk cikin wannan bai shiga har da wata caca da akwai sunanta kelembere baka san kelembere ba yawan ma wai turawa ka san suna da wata caca da suke yi wadda ake bugawa sai kowa ya dauki namba sai ta yi wurr sai ta bada namba kowa sai shi dauki namba guda wadda ake ma daya biyu uku hudu zuwa sha biyu an gane ko to shi dan afirka shi na so shi tambaɗe amma bai da ilimin da zai yin wannan na'ura sai an ka samo karto aka samo karhe sai aka rubuta ma wannan karton an gane ko waɗannan nam- lambobi sai an kai ɗaya biyu uku hudu sai a ba mutane sai kowa shi ɗauki wata namba sai a buga wur in nambar da ka ɗauka ta hito kaci ina fatan ku ce ni in kuma bata fito ba in in kuma ta zo tsaka tsakiya bata zo tsakiya wata namba ba to shi mai wannan abin na caca shi ya canye sai ya kwashe kuɗin sunanta kelembere alarma ba san ta ko sunanta kelembere cacan makka makahu ya ci mai ido na kallo ga su abubuwa na, na- na- na wasa da na caca akwai modi wadda ake yi wadda su mutanen kauye sun yi kowa suna abinda an modi mutum zai yi noma wata uku wata hudu ya sha wahala kuma a zo a aza modi a caca damma sa mutum shi caca damma ta- da- shi caca damma ɗari biyar kuma sai ka ji ce wai wagga shekara an yi yunwa a faɗa ma turawa a faɗa ma laraba su kawo abinci kai da allah ba abinci ka cace shi yunwa na shirin kashe ka sai ka mutu da yunwa sakarcin banza da yi kuna cewa kaza kaza kaza Allah ya ba ku abu sannan ku zo ku ku- ku- ku- ku- ku- ku lakanta da shi ku zo kuna mutane karci karcin banza almuhimmu dai akwai walawala an ramma cikin caca da aka yi akwai walawala ina fata ana fahimta ta kala kala da Allah ne san iyakarsu in ka te ture masu masu na da nasu Allah ya kyauta dara ko dago da wane ne da wane ne da waccan wadda aka yi akwai da aka ce ma ya kwasge wadda za ka iske yara sun yi abin nan wadda an ce abdullahi bin umar ya iske yara yal abu na bil kujjati ita ce matsala ta takwas kujja shine wannan wahiya hufarun fiha hasan yal abu na fiha wanda wadda ake ya kwasge a yi rami sai a sa yan duwatsu ko yan bitutuwa sai ana buga ana kyas mu yan kyas ya muka ce masu can wajen mu ibnu umar sai ya kore su ina fata an fahimce ni ibnu umar ya kore su don saboda bi an ce yare ne amma in an ka bar yara sun ka shiga wasa sun kai nisa sai al'amari ya lalace to waɗannan su ne matsaloli guda takwas da al-imam al-qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa ɗaya daga cikin waɗannan matsalolin da imam al-qurtubi ya kawo imam suyuti a cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil ya kawo ɗaya daga cikin su wanda yace fa ma za ba'd al-haqq illa ad-dalal akhraj ibn abi hatim an ashhab qala su'ila malik an shahadati al-la'ib bi-shatranj wal-nars an tambayi imam malik ga shedun mutumin da yake wasa da ash-shatranj kana iya cewa wato eh, kati wannan da kuma caca aya- wanda yake dara da caca a ya juzu kala ya ce amma man admanahuma admanahuma da dalun ne wanda ya doge a kansu ya ce fala ya ce ba za a taɓa shi da shi ba ya ƙulullah fa ma za ba a dalhaƙa illa dalal fa ha za kulluhu min dalal kaji abinda imamu suyuti ya kawo cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil shi yasa aya sai ka isa da matsaloli masu yawa amma in baka ibtila'i kawai sai ka zo ka wuce kai tsaye eh, babu wani bayani Allah shi mun mai kyau Allah mu bar wannan aya haka sai mu je aya ta gaba sai Allah ce kazalika haqqat kalimatu rabbik كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
na'am kamar yadda mun ka saba muna faɗa kullun in babu za mu fara da sababin nuzul in babu sannan mutum zuwa gami ilmul munasabat daga nan sai sharhul mufradat daga nan sai mi sai al ahkam ko ba haka ba to dan haka nan ma babu sababin nuzul in ka ji ban kawo shi ba ko dai na manta ko ko dama babu sababin nuzul ba ko ko akwai shi ni ban kai gare shi ba eh kawai ne ce a'a ba a ce kaza ba to kazalika za mu zo wajen al munasaba ibnu ashur yace kazalika ya ce tazilun in an ce tazilu daga azzailu ne shine jela in ji malam banzauri ko ka ce wutsiya ko ka ce bundi duk ana faɗa to nan wutsiya ce ta bayani kenan littajibi don Allah ya bada mamaki ya mamakar shine da wato mamakarwa eh littajibi min istimrarihim ala al-kufri Allah ya mamakar da mutane game da doge wasu akan kafirci ba da ma zahara lahum min al-hujaji bayan abin da ya bayyana gare su na hujjoji na cewa Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa wal ayati da ayoyi wa tayisi ko wa ta'yisi kenan an gane ko ta'yis da yanke kaunar mutane min imanihim daga imaninsu dan saboda kakku san tsammanin za su yi imani wanda duk hujja ta bayyana gare shi ya ki karba to kenan ba zai yi imani ba ina fata ana fahimta ta an gane ko yace wata isin min imanihim bi an bi an bi eh, bi ifadati anna intifa'a imanihim anhu bi taqdirin min Allah ta'ala alaihim Allah ne ya kaddara musu haka saboda ya san mutane ne waɗanda ba sa son shari'a shi sai Allah ya ce a'a wato eh, kazalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun kuma in kaga Allah bai ba mutun shiriya ba to Allah ya san bai mi ba shi su shiriya ba an gane ko to sai mu dawo zuwa ga sharhul mufradat kazalika an gane ko sharhul mufradat tare da bayani wanda ya- ya dace a kawo in wata mas'ala ta zo ta nahau kazalika mai jalalaini yace kama surifa ha'ula'i anil imani kamar yadda an ka juyar da waɗancan daga imani ma'ana su kafirai in an ce Allah ya juyatar da mutum ba wai Allah bai so mutum shi imani bane a mutanen da ba su cancanta ba Allah ba zai ba su ba ko kai in kana rabon abuwa kake ba wanda ya cancanta an gane ko shi yasa Allah ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra falamma zaghu azagha Allahu qulubahum كذلك إن جمع الضر المصون في علوم الكتاب المكنون يتي الكاف في محل نصب كنا ونن كاف تنا متين ور النصب معنا وني أبونا وندي كماتا أكاو مي مي- مي- مي فتحة سي أنك كاوتا نعتا لمصدر محذوف نعت لنا وني مصدر وند أنك شافي كنا فأنا تصرفون صرفا كذلك ta yaya ake juya ku irin wannan juyawa to sai an ka shahe sarfan sai an ka kawo kazalika ina fata an fince ni yace to wal isharatu da Allah yace kazalika ba ishara bace yace ila al masdar al mafhum masdar ne wanda za a gano shi min tusrafuna daga tusrafuna an gane ko yace ai mithla sarfihim anil haqqi irin yadda an ka juyar da su daga gaskiya ba'da al iqrar bihi bayan sun yi iqrari da shi sun ce fasa yaquluna Allah yace fi qawlihi fa sayaquluna Allah wa qila yace waɗansu malamai sun kace a'a isharatan ila al-haqq shi da an kace kadhalika an yi ishara ne zuwa ga al-haqq imamu zamakhshari ya faɗi wannan ai kadhalika misla dhalika al-haqq shi ko haka yace kadhalika kenan misla dhalika al-haqq kadhalika haqqat kalimatu rabbik irin wannan tabbatattan magana wadda ba ta tashi afa man haqqa alaihi kalimatu al-azab afa anta tunqidu man fi an-nar أنهم لا يؤمنون كذا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا هكذا wato kalimar ubangijin ka tabbata alal ladina fasaqu akan waɗanda sun kai fasikanci nan yan an ce fasikanci me yake nufi kafirci ina fata ana fahimta ta tana nufin mi kafirci wani lokaci kalima ta fasikanci in ta zo tana iya ɗaukar kafirci wani lokaci tana ɗaukar ba kafirci ba in ta zo kishi ya imani ta zan mi ta zan kafirci in ta zo ba kishi ya imani ba to ba kafirci take nufi ba shi yasa Allah cikin suratu sajada afa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawuna kaga nan kishi amma amma a cikin suratul uh, al-hujurat sace walakin Allah habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan kaga nan sai ya bambanta tsakanin al-kufru da al-fusuq amma da mu'tazila da khawarij da yan qur'aniyuna da yan ahlul firq wad dalal daga ta iske tun ba su gane nafsi ba sai su dauko nafsi guda da shi za su yi mutane hukunci ba a fahimtar nafsi sai an hada nassoshi sannan a gane matsala amma kullum sai ga suna ƙaryar karatu to kazalika kamar haka mai jalalai ne yace kama su rifa haula anil imani kamar yadda an ka juyar da waɗannan mutane daga imani haqqat kalimatu rabbika kalima ubangijinka tattabbata haqqat tattabbata nan idan muka duba wajen karatun kalima muna da tsari guda biyu an gane ko wato akwai ƙura wanda sun ka karanta kalimatu rabbika wato kaga yana daga cikin matsalar wanda yake na karatun tafsiri ko karatun alkur'ani wanda bai san qira'atu ba in yaji an karanta sabani abin da ya sani sai ya ce kuskure ne a ka bincika shin wannan qira'a akwai ta ko babu shin wannan qira'a mutawatira ce za a iya karatu da cikin sallah ko kuwa a cikin tafsiri ma ana iya faɗin ta kuma in ka san qira'a mutawatira ce to ka faɗi wannan mutawatira ce wannan mutawatira ce in shadda ce ka nuna wannan shadda ce sannan ka je zuwa ga aujuhul jam'i bainal qira'at ya ake hada qira'at ilimi ne mai zaman kanshi to kaga wannan zai ce kai wannan duk ba kai wahala ne a ba ba kai wahala bane duk ba gaba ta salaf shi qira'at ma ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da qira'at ko to kuma mine zaka ce wani sabon ilimi ne an ka kawo ba sabon ilimi bane kai dai ba kai inda ilimin ka tsaya ka tsaya ne ba shi kenan ba to imamu ibnu imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani ba da wannan da an madina sun zammi sai a ce al-madaniyani kullun cikin qira'at in ka ji an ce al-madaniyani da nafi' da abu ja'far ake mishi in ka ji an ce al-basriyani da abu amr ibn al-ala an gane ko da kuma yaqub in ka ji an ce al-kufiyuna to in qira'a bakwai ne alƙira'atu sab'a ake magana kansu to mutum uku ake nufi da hamza da kisa'i da asim in kuma an ka ce alkufiyuna in ƙira'a goma ake nufi ana magana ƙira'at al'ashirar kubra ko sughra waɗanda sun kai mutawatirai to mutum hudu ake nufi da hamza da kisa'i da khalaf da asim wannan musalah ne na malamai ilmin qira'at in baka san shi ba ka koma ka san yadda malamai suke bayani to almuhimmu da imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir ad-dimashqi an gane ko sun karanta kalimatu rabbika shi yasa mai karantawa da warshi ko kanun sai ka ji ce kazalika haqqat kalimatu rabbika an gane ko to shi kenan sai da manto nan haka ne kalimomin ubangijinka sun ka tabbata sauran qurra kuma imam ibnu kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da imam asim al-kufi da imam hamza al-kufi da imam al-kisai al-kufi da imam yaqub al-basri da imam khalaf khalaf al-ashir al-kufi su suka karanta kalimatu rabbika to anan yanzu ya za a tauji shi kun ga dai kalimatu jam'i na ko shi ko ana iya cewa jam'i wani irin jam'i na alarma kalimatu wani irin jam'i ne tun da ka ce na'am alarma kalimatu wani irin jam'i na eh yawwa alrama ka gane ke ba a ce mai jama'u mu'annasu salim saboda shi abu ba a kiran shi jam'u mu'annas sai in ya zama tuna da mi yana da muzakkar to kaga kalimat babu wata mace wadda a kalimat a samu wani namiji kalimu sai a ce to wannan mu'annas ne shi yasa ake kiran shi mulhaq bi jam'i mu'annas as-salim akwai kuma shi ma mulhaq bi jam'i muzakkar as-salim wani lokaci ana iya samu shi an gane ko kamar ishiruna kaga ishiruna kaga ana daukar shi ana mai irabin jam'u muzakkar as-salim amma babu wata eh, ishiratu babu shi mun gane ko to yawwa sinuna can cikin alfiya almuhimmu to anan wanda ya karanta kazalika haqqat kalimatu rabbika kalimar ubangiji waɗanda sun karanta kalimatu rabbika imamu nafi da muka kawo da imamu abu ja'far da kuma imamu ibnu amir sai ya zamanto nan jam'i ake nufi kalimomin ubangijinka sun tabbata alal ladina fasaku ga waɗanda suke fasikai babu wata matsala domin kalimomi jam'i na allazina fasaku jam'i na sai kuwa shi sai kuwa ya dauki nashi to amma kazalika haqqat kalimatu rabbika a qira'ar da ba ta sunafe ba to yanzu ya zamu yi don kalimatu rabbika an kace kuma duk magana guda ce kuma ba kalima guda bace to sai malamai suka ce anan in ka ga dama ka ce duk ma'anar su daya kalima suna ne mufrad an yi idafa shi zuwa ga mi zuwa ga ma'rifa rabbika mu'arraf ne bil idafa ko ba haka nan bane to sai ya zamanto ya zan jam'i kamar yadda an ka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ai wa in ta'uddu an'umallahi la tuhsuha ba ne ba guda ake nufi ba ina fata na fahimta ta sai da manto jami'i take nufi kalimatu rabbika kenan jami'i ake nufi kalimomin ubangijinka waɗansu malamai suka ce a'a nan kalimatu rabbika in ka ga dama ka ɗauke ta a matsayin ma mufraji kalima ta ubangijinka ta tabbata akan su ta cewa za su shiga wuta sai ya zamanto wannan kalimar duk ita ta shafe su gaba ɗaya wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in kuma malaman nahu sun kace ya an kace kalima guda ake nufi ko ba garan bane kenan ba magana ake nufi ba kamar yadda ibnu malik yace wa kalimatun ko wa kalimatun biha kalamun qad yu'am a ce alqal mudiru kalima kaga ba kalima guda ake nufi ba kalimata ake nufi tunda tana yiwa khitab ne yayi amma shaykhul islam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin ar-radd ala al-mantiqiyin yace a'a in ka ji kalima a larabci tana nufin magana mai yawa babu inda kalima ta zo ana nufin kalima guda yace wannan mustalah ne na wadansu mutane amma duk inda ka ji qur'ani yace kalima kalima kalima magana mai yawa ake nufi kalla innaha kalimatun huwa qailuha kaga ba kalima guda bace wa tammat kalimatu rabbika ai ba guda bace la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in to kadhalika kama haka ne haqqat kalimatu rabbika kalima ubangijin ka ta tabbata ala alladhina fasaqu akan fasiqai nan ana nufin kafirai ina fata an fahimce ni yace ala alladhina fasaqu kafaru in ji mai jalalaini وهي لأملا أن جهنم الآية يا فسر تكينا أو هي أنهم لا يؤمنون وده سمع لبسوتي آآ كان حقت كلمة ربك شيني واتن ودا عند الله تعالى أملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وده سمع لبسوتي آآ أنهم لا يؤمنون شيني كلمة ربك بدا سوي إيماني با تند الله يا سند بدا سوي إيماني با كنا مغانا تارجي تاكاني تو أنا سيكن أوكيش الذين فسقوا كافرين الذين كما تنادوا في مين tana nufin jam'i to ai akwai kafiran da suke musulunta ko ba haka nan bane sai ka dauke shi nan amun urida bihi al-khusus ko ko amun ne makhsusun bi ba'd an-nusus domin waɗansu mutane sun yi sun musulunta fasikai da kafirai ai har yanzu ana musulunta a zamanin mu ko kuma ka dauki a'a nan alal ladina fasaku waɗanda dama Allah san ba za su yi imani ba to ba za su taɓa yin imani ba sai zaman to amun ne baqin ala umuri kuma Allah rama mai har da Qur'ani a cikin suratu ghafir wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina kafaru annahum ashabun nar can kafaru ne a akwai ko ba haka nan bane nan kuma fasaku ne eh kakka sai kana kiyamul laili kana ba mutane sallah su jayo ka eh ba san da kafarun nan da da fasakun nan da inna allaha kana inna allaha kana eh sai kaga abubuwa su rikice ma mutum mun gane ko malaman da suke i'rabin alqur'ani sun kace annahum la yu'minuna i'rabi guda biyar guda hudu za ka yi mata ko kace shi annahum la yu'minuna fi mahalli raf'in ma'ana matsayin raf'a zaka dauke shi badali na kalimatu rabbika to tunda kalimatu ta dauki zamma to shi ko badalin badali ne zai dauka badali ai abinda wancan ya dauka shi zai dauka ko ba kana bane ka koma cikin nahwu babu tawabi to annahum la yu'minuna kenan haqqa alaihim intifa'ul iman waɗansu malamai sun kace fi mahalli raf'in khabarun li mubtada'in mahdhuf kenan kadhalika haqqat kalimatu rabbika al-amru annahum la yu'minuna kenan al-amru adamu imanihim i'rabi na uku waɗansu sun kace annaha fi mahalli nasbin wato fi mahalli nasbin ba'da isqati harfil jarri kenan aslin magana abin nan haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina fasaqu bi annahum la yu'minuna sai an ka shahi ba'un sai ta dauki nasba wadansu malamai irabi cikin mai ad-durrul masul yace annaha fi mahalli jarrin ala i'mali mahdufin matsayin fi mahalli jarrin take sun kace ko da an shafe ba'un din to a ce dai kawai jarra za a yi mata tun da kaddara shi za a yi amma waɗansu daga cikin malamai imamu zamakshari ya ce an gane ko au arada bil kalima al'ida bil azabi ko ko Allah yana nufin abinda ake nufi da shi shine Allah ya musu alƙawalin zai musu azaba annahum la kalimatu rabbika Allah ya yi musu alƙawalin azaba sai zaman to shine wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al jinnati wan nasi ajma'in mun gane wannan da kyau ko kuma in mun ce zamakshari ba mu da nuna akida shi tana da kyawu ba akida shi ta mu'tazila ce sai dai za mu yi masa insafi in ya kawo magana in ta daidai mu karba in ba ta daidai ba mu ajiye shi abin shi mun gane ko saboda wani jiran ɗaya ji an hudu ta magana itlaqi shikenan ya zo ya fake da wannan kafin mu je aya ta gaba saboda lokaci ya fara hararin mu shine cewa anan akwai abu guda akwai abin da ake kira al-mawdu al-qur'ani an gane ko in an ce al-mawdu'ul qur'ani shine ka dauki wani mawdu'i ka tattauna ka kawo ka dubi ayoyi na al-qur'ani wani lokacin ma ka kara da hadisai da ka'idodi na ilimi don ka fitar da wannan mawdu'in mun gane ko ka karanta malamai da suka yi rubuce rubuce kan wannan babu lokacin da zamu kawo wannan kaga yadda ake ad-dirasa al-mawdu'iyya akwai at-tafsir al-mawdu'i na ustad dr mustafa muslim sannan kuma akwai at-tafsir al-mawdu'i na abdurrahman shiwani dr abdurrahman shiwani ala ayyati hal kaga da ka zo kalimatu rabbika wucewa za ka yi amma in ka ce zaka maudu'i kansu sai ka nuna kalimomin Allah ba su da iyaka an gane ko Allah subhanahu wata'ala yake cewa qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi sai ce ni walau ji'ina bi mithlihi madada to nan ba ana nufi an kawo na uku ba kalmomin Allah za su kare walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatu Allah nan ba ana nufi an kawo na takwas kalmomin Allah za su kare ba la nihayata laha so nan daga cikin kalmomin Allah innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum ayatun hatta yarawul azab al-alim wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljannati wan nasi ajma'ina sannan kalmomin Allah ba a iya canza su la tabdila li kalimatillah ina fata ana fahimta su eh nan kalmomin Allah kauniya ake nufin babu wanda ke canza su amma ash-shar'iyya ana iya canza su an gane ko dan adam na iya boye kalmomin Allah da kamar yadda yuharrifuna al-kalima amma wadihi kaga wannan sun dan canza amma na dan adam ne sun kasa da yace la tabdila li kalimatillah sai zaman tonan kauniya ake nufi ko kuma shar'iyya ake nufi sai zaman tonan makhsus qur'ani ake nufi shi ba wanda ya canza shi amma wadancan an dan caccanza kuma qur'ani ya zo ya bayyana kenan har yanzu ba a canza ba mun gane wannan da kyau sannan kuma shar'iyya Allah yana iya canza hukunci da an ce la tabdila li kalimatillah babu wanda yake canza kalmomin Allah to kaga nan an yi nafi to amma banda Allah shi da kanshi shi Allah in ya so yana canzawa amma ash-shar'iyya yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzilu qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun a alƙur'anance fara mu je aya ta gaba kul hal min shuraka'ikum
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون na'am imam ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yake cewa bayanin munasaba qul ka tambaye su an gane ko yace to wannan aya istinafun mun kace istinaf ma'ana an fara wani bayani ne ala tariqati at-takrir akan uslubi na at-takrir maimaitawa domin in ana so abu ya zauna a cikin kwalwa sai an yi mi sai an maimaita shi ko ba haka nan bane laraba sun kace wa bit takrar ya ta'allamu al-himar hatta jaki in ana maimaita abu zai iya shi shi yasa jaki in ya kado ka da gona ka hauye fus fus fus da ya kada ka ko da kaka zuwa sai ka iske shi gida ne turki saboda mi yau da gobe yayi ya gane hanya to akwai maimaitawa shi yasa imamu shatibi cikin shawarar da yake bayarwa wajen har da ce alqur'ani sai ce mi wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula to dan haka istinafun ala tariqati at-takrir li qawlihi qul man yarzuqukum minas samai wal ardi yace wa hadha maqamu takrir ma'ana nan wuri ne na tabbatarwa wa ta'did al-istidlal kuma a ƙara kafa dalilai ma'ana Allah yana son ya tabbatar musu shi yasa ma da yace qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy fasayaquluna Allah kaga takrirun ne mun gane wannan to kuma wa ta'didul istidlal kuma sai aka ƙara kafa hujjoji da dalilai da suke nuna Allah ne qul hal min shurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'idu to daga cikin ababen da kuke bauta ma akwai wanda yake kagar halitta sannan kuma ya sake maida ta kaga nan an ƙara ni kawo wani dalili da yake nuna Allah shi kadai ya cancanta yi abauta mishi to gaji munasabar wannan aya sannan kulman ya zukku min sama'i wanda yace wa huwa min dawa'i takrir yana daga cikin abubuwan da ke sawar a maimaita dawa'i na ana nufin sabubba jam'i ne na da'iya in an ce da'iya mai kira zuwa ga Allah amma nan da'iya kamar abin da ya jawo wani abu an ka kawo shi wa huwa min dawa'i takrir ma'ana tauhidi abu ne wanda ke na bukata a maimaita shi shi yasa ba a karanta littafi guda na tauhidi sai a ce an kare in an karanta wannan to a dauko wani kuma in an karanta shi a dauko wani littafin tauhidi suna da yawa ko ba haka nan bane akwai wani ma malami da ya jami'ul mutun al aqida ko ba haka nan bane kullum a maimaita tauhidi saboda mutane suna iya bacewa kuma da zaran babu tauhidi an samu matsala dan haka dole a maimaita qur'ani yayi ta maimaita tauhidi shekara 13 an kai ana karantar da tauhidi kuma ai banza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hijira daga Makka zuwa Madina lalle ahkamu sun fi yawa a Madina amma ba a daina karantar da tauhidin ba da haka tauhidi ko da yaushe ana maimaita shi amma kuma a hada da sauran abubuwa na shari'a mun gane wannan to kaji abin da ibnu ashur ya kawo su kuma masu littafin mushafu daris sahaba na fi tanasubil abin nan na ayat sun kace da Allah yace qul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu sun kace wannan aya walamma bayyana Allah fada'iha abadat al-asnami wal awthan da Allah ya kumyatar da an gane ko waɗanda suke bauta ma gumaka wal awthan da kuma su dai ne gumaka din kenan atba'aha bi dhikri dalail dalla sai Allah ya biyo bayan wannan kumyatar da su da yayi da dalilai waɗanda da hujjoji kenan dalail su ne hujjoji addalla waɗanda suke nuna ala fasadi tilkal ibada waɗanda suke nuna ibada su ƙarya ce mummuna ce ba ta da kyau ومن ذلك ومن تلك الدلائل yana daga cikin dalilan da Allah ya kafa zikru kayfiyyat ibtida'i al-khalq sai Allah ya ambaci farkon halitta zikru kayfiyyat ibtida'i ibtida'i khalq al-insani min al-nutfa sai Allah ya faɗi farkon kagar halittar dan adam daga digon mani wal alaqa sannan kuma alaqa shine wato abin nan sarin jini ko wal mudgha sannan kuma tsoka wa kayfiyyat al-i'ada da yadda za a mayar da dan adam kenan an gane ko kenan wannan yana nuna wa na saba zalika tahqiru ibadatul asnam kenan wannan sai ya zo daidai da nuna kaskancin bauta ma gumaka domin ba su halicce ka ba ba za su iya mayar da kai ba to kenan za a yi ka bauta musu kenan mai bauta musu kaskantacce na بعد تذكير بأحقية العبودية للرحمن بايان الله يا نونا شي كده يتشنتا أبوتا مشي تندا الله شي كده يي أبو بوا تو شي كده يتشنتا أبوتا مشي فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال سنن كما كان دكو كي بوتا ما قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده إن باس إياوا قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون تو كاجي مناسبة تسا أنك كاو بايان أم بيّن bayyana bautar da suke maguma ka banna ce sannan an ka ƙara wasu dalilai da suke nuna cewa bautar ba gaskiya ba ce don gumakansu ba suke arzikawa ba can nan kuma an nuna ba su suke halitta ba to ya za ka bauta ma abin da bai yi halitta ba kuma ya za ka bauta ma abin da ba shi ke arzikta ka ba Baka- ya za ka bauta ma abin da ba shi ke arzikta ka ba sannan kuma ya za ka bauta ma abin da ba shi ya halice ka ba kaga wannan ya nuna akwai kaskanci cikin ni sun bauta gumaka shi yasa duk kafiri kaskantacce ne an gane ko duk kafiri kaskantacce ne domin mai bauta ma abin da ba shi ya halicce shi ba ai ya kaskanta a yau masu bauta ma gu- gumaka da masu bauta ma shanu a indiya fa akwai masu bauta ma maciji akwai masu bauta ma bera ko mu ce kusu akwai masu bauta ma al'auran namiji akwai masu bauta ma al'auran mace wai saboda daga nan dan adam ya hito mutum profesa na technology ya ɗauko jirgi daga america ɗan indiya ko ba ɗan indiya ba mai wannan aƙidar ya je indiya babban bokansu mai gidansu gaba ɗaya ya zo ya tuɓe su zo su kama al'aura sai suna mata sujada yanzu kuma sai a zo a ce muna wai mondialization globalization wanda za mu zo bayani kan wannan wai duk a haɗa waɗanda abubuwa gaba ɗaya da mai bauta ma gumki da mai bauta ma al'auran namiji da mai bauta ma al'auran mace da mai bauta ma saniya da mai bauta ma ɓera da mai bauta ma gumki da mai bauta ma ƙasa irin wannan a kwaɓa ƙasa misali da mai bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai da mai bauta ma ɗan adam duk a zo a zan guda ya za a yi a samu aƙida guda يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار to haka wannan za mu zo bayani kansa wannan ba zai taɓa yiwa ba almuhimmu lokaci ya kai mai jalalin ya ce kul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'idu shin cikin ababen da kuke bauta ma akwai wanda yake kagar halitta thumma yu'iduhu sannan ya sake mayar da halittar qul illahu kace Allah yabda'u al-khalqa Allah shi ne yake fara halitta thumma yu'iduhu sannan Allah yake sake mayar da halitta fa anna tu'fakuna to ta ina ake juyar da ku shine tu'fakuna shi yasa an ka sanya ma ƙarya al-ifku saboda ana juyar da magana daga hakikaninta mutum ya faɗi gaskiya a juya a maida ta ƙarya wani ya faɗi ƙarya a juya a maida ta gaskiya sai an kira ta al-ifku yufaku anhu man ufik shi yasa aka kira muta- garin mutanen annabi nuhu al-mu'tafikat domin an ɗauke su an ɗauke an juya su falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wal mu'tafikata ahwa fa anna tufakuna ta ina ake juyar da ku amin an yace mai jalalin yace tusrafuna ake juyar da ku an ibadatihi daga bauta ma Allah shi kadai ma a qiyamid dalil tare da tsayuwar dalili ba a san sai inda ake juyar da su ba to dama wanda bai da niyyar karban gaskiya babu ruwa ne da dalili dama in jahilci ya cika ma kai sai ka zama to kana taqlidul a'ma kai ba hujja kake nema ba ubanka da kakanka sun aikata abu kai ma aikatawa zakai da an tambaye su ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana to kai yanzu babanka ya sa walki to ka sa walki mu gani ko ba garin bane to dama da jahilci da mi da son rai shi wani gaskiya ta bayyana gare shi amma bai son ya bi gaskiya to da kaga dan adam ya bata gakka kara gakka rage khutba ce kuma muhadara ce na baka kyauta da kaga da arin asbabud dalal wal idlal shine aljahlu wattiba'ul hawa shi yasa Allah kore ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan abuwa guda biyu wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha an qur'ani na kada ka ta kari dan ya kamata mu jabunki abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh